الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara ma Allah godiya da ya raya mai ba mu lafiya da fiskokinmu a daidai wannan lokaci domin khatima na wannan tafsiri na bana a wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka alhamdulillah muna ƙara ma Allah godiya da haka za mu yi bayanai a takaice saboda dama goma ke tashi time din kuma minti biyu ne ya rage goman ta cika kuma kowa da yadda ya tsara timetable din tsarin ayyukansa da tahajjudinsa da wasu abubuwansa ba zai so a ce ya yi losing din wannan tsarin da ya yin ba a farko dai abin da nake so na tunatar da mu a kansa shine neman ilimi na ga anan matasa mun fi yawa duk wanda bai shekara 60 ba matashi ne to don ka ce a cire mai shekara 60 a cikin masallacin nan ba su da yawa yan ce ka cire masu sittin ya sama ba su da yawa yawa mafi yawa daga hamsin ne ya kasa su suka fi yawa matasa ne muke tare da su a nan yawa wato ƙashin bayan abin nan ɗin rayuwa shine ilmi ɗin da na addini da na zamani shi dai da Allah ya lice ka domin ka bauta masa ba za ka masa bauta haka kawai ba sai ka yi ta da ilimi tukunna Allah zai karba ana ta cewa amanu wa amilu salihati ba zai yiwu ba dole sai ka yi karatu ka san tsarkin ka tsarkin kansa ba zai yiwu ba sai ka san ruwan da za ka yi tsarki da shi shi kansa ruwan akwai kalar ruwan da ya kamata ka yi amfani da shi ka san alwala ka zo ka san ya za ka yi sallar ma tukunna to tunda muna tare da matasa nan imam gazali ya tsara ma kan shi rayuwa ya ce kafin na shekarar talatin zan nemi kuɗi zan nemi ilimi in na shekara talatin in zauna in ci abin da na tara na dukiya in yi amfani da ilimin da na riga na samu kai wani irin tsari kai wa kanka yanzu dai daga almuharram zuwa yanzu wata tara muke da shi wata nawa ya rage mana shekara ta cika wata nawa na kaga wata uku ya rage shekaran ta kare ta yiwu daga almuharram har zuwa yanzu ma mutum ta yi wani bai san ma me yake ba shekarar gaba daya wata taran nan da suka ya shuɗe yanzu za ce muna cikin na taran in ka tambaye shi daga almuharram zuwa yanzu sauka alqurani nawa kai sau nawa ka je ka makaranta kai karatu sannan a cikin abubuwan da kake yi wadda Allah baya so guda nawa ka bari sannan wanda yake so wanne ne ya karu to akwai bukatar mutum ya tsara ma kanshi rayuwa ya tsara timetable a cikin 24 hours din nan zan ware wa ilimi minti 30 zan je in yi karatu na ilimi ko dai da safe ko dai da rana ko dai da yamma ko bayan mangariba ko bayan isha karka ce lokacin da ake karatu a nan masallaci malam dauda suna yi bani da time to ka nemi wani lokaci na daban ka nemi ya baka shawari ina ne ya kamata ka je kai ko unguwar da kake da nisa ko kuma ta handi shi ba zai samu zuwa ba ga lokacin da aka sa na karatu wannan karatu shine zai taimake mu ana ji akwai makaranti akwai masallatai babba abin da ya rage bayan an yi karatu kuma sai aiki aikin nan kuma ba zai yiwu ba sai ka yi masa hikima shi ma lokacin da rana ta fito za ka fara magana da mutane daga kan iyalanka ka dinga kiwon harcenka kana kiwon idonka da sauran gabanka ɗari uku da goma sha uku menene zan yi daga yanzu zuwa a zahar wadda Allah ya yarda da shi mene kuma zan yi daga yanzu zuwa a zahar wadda Allah bai yarda da shi ba kana nan kana kiwo sai dai na abubakar Allah ya kara masa yarda yana cin wani tsakuwa a bakinsa irin wanda wato masu yankan farce suke kaifa abin nan da shi almakashi sauran sahabatu suka ce ya ababakar ya kake cin dutse shi dai ba abinci ba ne ba kayan zaƙi ba ne ba abin sha ba ne ya ce ina tsoro in furta wata kalma wadda ba ta dace ba gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a faɗa sai an tattauna shi an tattauna an gane amfaninsa da rashin amfaninsa kamu a furta shi saboda Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani lafazi da zai fito a bakin ka face raqibu da atid su rubuta sune kiraman katibin ya alamuna ma tafalun in mun san da wannan daga la'asar zuwa la'asar kana kiwon harcenka uwa uba uwa uba kowa ya zama dan jarida kowa ya zama dan jarida waya muke da shi wayan na ya mai da kowa dan jarida to yana da kyau mu yi taka tsantsan taka tsantsan din da za mu yi da mutum ya yi postin din wani abu kai ta yadda ka fahimce shi daban maimakon ka nemi wadda ya yi ko ka nemi wani ka nemi shawari ya ƙara maka bayani kafin ka tura shi kawai sai ka je ka tura shi a wani group akwai mutum misali a wannan group din kuma wajen mutum ɗari duk za su ga wannan abun da ka je ka ka tura wanda abun da ka je ka ka tura nan kuma kai kanka baka da wani hakika ne a kansa baka da wani tabbaci a kansa kuma baka yi bincike a kansa ba musamman idan ya zama abun da zai bata addinin musulunci ne ko muru'a ta wani ko mutuncin wani Allah yana ce mana wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula eh wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka tsaya kana wani bayani ko kana wani abu akan abin da ya shafi wato baka da ilmi a kansa saboda me inna sam'a jin wal basara da ganin wal fuada da zuciyan dukansu wato sai Allah ya tambaye ka sannan da hannu muke yi da hannu muke daddanna wayan sai Allah ya ce mana al-yawma nakhtimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibuna ranan da za a toshe bakin ba shi zai magana ba al-yawma nakhtimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wannan hannun da yake ta danne danne ya danna alheri ya danna sharri shi zai yi bayani kafan nan da ta taka ta je ta ta za ta yi bayani wa qalu li julu wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina Allah ya ce qalu antaqana Allah allazi antaqa kull shay ce hannu ne kafa yau kuma zai magana Allah ya ce komai ma sai yayi magana yau da haka abinda duk za mu tura waya ka gafa irin wannan ture-turen ne ya ja wani lokaci aka kawo ruwan gishiri da ruwan dumi aka sha aka dinga rashin lafiya kawai da an ji abu an aika shi kawai mutane su hau kai kuma su ta su ta abin ne Ebola maganan Ebola to da ka dalla mu ta ka tsantsan muna da abubuwa da yawa sai abu na gaba wayannan bayan Allah da malam Tijjani Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya zarta ku da malami matashi kuma matasa ne a gurin shi kuma dama matashi yana son sha'ani na matashi dan uwansa yanzu aboki abin da zai dauka wurin abokinsa fiye da abin da zai dauka a wajen wani wanda ya girme shi kawai matashi mai ɗinsa to shi ya fi so eh maganansa ya fi so to da haka jiya modibo kabiru sheikh damsa ya ce to ya zama amirul wa'izina jiya da zai bayani ya ce to amirul wa'izina kuma lalle samari suna jin daɗi kuma suna komawa kan hanya wanda suke ganin addu'a bayan sallah abun nan ne sun dawo wanda suke ganin rike calbi abun kunya ne sun dawo sun rike an kai in an ce maka tudun wada ta aka ce ma jeka da fari aka ce ma tudun wada aka ce ma jeka da fari to mukan da nan gaskiya da jeka da farin da tudun wadan duka wato ya gyara mana matasan mu eh da garin ma gabaki daya to alhamdulillah Allah ya saka masa da alkhairi babban abun farin ciki shine kwamiti wannan masallaci Allah ya saka muku da alkhairi duk kokarin sa in kudin ba ku ba da hima ba to ba za ga kokarin nasan ba shi ma kuma kuma duk kokarin ku ba za ga kokarin da babu shi din to da kuma kokari da kuke yi Allah ya kara muku kokarin sannan wannan bawan Allah da Allah ya daura rayuwar su ya addu'a kuma Allah ya karbi buri Allah ya cika masa burinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tuni da hancin makiyinsa aka ce waye ce wanda ya bawa ɗansa tarbiya shi ne ya tuna zahanci magiyinsa dama akwai abin da yake nufi a kanka sai kawai bai cimma burinsa ba sai ɗanka ya lalace sai a gani yana ruba hanya yana gaida tumaki sai ce waye ne ya ce ai dan wani ne yawwa hawa ban ce ban samu buri na a kansa ba tunda ɗansa ya zama haka ya samu damuwa sai a samu ɗansa shi ne yake rike adda ɗansa shi yake rike gariyo yake rike kaza to wannan makiyinka in bai same ka ba sai sawaye ɗanka ya zama haka to haka makiyin yake so sai da na ali Allah ya gara masa yadda ya ce Allah ya ji kan iyayen da suka bama ƴaƴansu tarbiya Allah ya ji kan su ba gani to kaga yanzu wannan bawan Allah Alhaji Sa'adu Allah ya cika masa burinsa saboda kyakkyawan niyansa eh Allah ya cika masa burinsa ga yayansa suna ta kokari kuma haƙƙin da kan iyaye baya faduwa sai ran da dan ya mutu yanzu kuma haƙƙin babanku ba zai fadi a kanku ba sai kun bar duniya kullum ku dinga masa addu'a tun kafin ya tafi ya san za ku mar addu'a ya tafi kuma kuna ta masa addu'a kar ku ɗauka wannan aikin bai san da shi ba duk ranar asabar wato wanda suka rasu za a kawo su bakin kabarin su a ce to wani ya kawo kaza wani ya kawo addu'a kaza aikin da ka bari na masallacin nan sun ci gaba da shi ɗaya ɗaya bayan ɗaya za a dinga kirga muku shi yana sa muku albarka yana ta kuma wallahi lamarin ku za ku ga gaba yake ba baya ba kuma ba za ku taba tabewa ba kuma makiyin ku ƙarya yake saboda baban ku ya riga muku albarka duk wanda yayin sa suka riga suka ce wani Allah ya albarka to ka ji tsoron sa in ka taba shi Allah zai maganin ka kuma ba za ka iya da shi ba wanda duk iyayen sa suka sa masa albarka shi yasa wanda duk yayin sa ba su sa masa albarka ba kuma annabi da kansa yake cewa amina yayin da mala'ika yake cewa wadda iyayensa wato ba su sa mishi albarka a rayuwa ba shi ma Allah ya sa shi a wuta kana da shi to ko kun yi sa'a Allah ya ba wa yayanku kuma haka saura ma gaba ɗaya mun yi sa'a Allah ya sanya yayanmu su ma su zama wato sun yi abin kirki na ƴaƴansu da suke yi kar ku manta ko matasa wallahi mutum ya duba abin da yake yi akwai ranan kin dillanci ranan kin dillancin ka zo za ka yi aure akwai matsala ka yi auren za ka aurar akwai matsala ɗanka zai yi aure akwai matsala in ba ka yi aikin kirki ba to za ka zama ko kai ne baba ko kai ne kaka sai a dinga example da kai a ce yar gidan wane zai aura nan yake zuwa da karnuka nan yake zuwa da adda nan yake yin kaza kai da Allah karbu da shi kar ka je ka ka aure yar gidansa in a anguwa ne ba za a kira shi a yi zama da shi ba in a anguwa ne duk wani alkhairin da ya taso ba za a kira ka ba ce ba wannan ka duba yarintansa fa yadda yayi to da ka lura da yarintanka in baka lura da yarintanka ba sai ka girma za ana neman mutane a unguwa za a yi shawari da su sai a ki da kai sai ca ban tun makareci irin wani wani fa da ya faɗi magana sa kai Allah rubuta magana wani to in mutum ya zama haka ya zama ya yi asara akwai asamin din da aka bani wani ne zai aure ya gama shirya komai za a yi haɗin gida sai zai tura baban ya masa tambaya kawai sai baban ya ce mara wai wai kakanta ya taba sata to daga yanzu ne duk abin da ka yi ba za ka gane illansa ba sai ka zo aure sai ka gane rashin kunyan da kake ta mutane anguwa ba ka cire musu fula ka ga illansa in ɗanka zai aure a ki baku aure in ka nemi mai anguwa ko kansila ko ciyaman ko ɗan majalisa ko minista sai an ɗauko histininka in ba mu manta ba result ɗin shugaba Muhammadu Buhari aka ɗauko aka sa jarida. Credit ɗin da ya ci da abin da bai ci ba duka sai da aka ɗauko aka manna shi a jikin jarida aka watsa a duniya. Secondary school fa. Da haka duk abin da za ka yi, ka yi shi saboda gobe. Za mu takaita a nan da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. da shi malam tijani da sauran Allah ramma da sauran masu sauraro Allah ya kara muku albarka Allah ya kara lafiya da wadata mu fa inda muka je mun ba da lakani eh zan ba mu lakani na kariya in baka da lafiya kai ta hayu ya kayyum Allah zai raya ka kuma zai tsaya ma kai ta ba adadi ya hayu ya kayyum duk abin da ya dame ka abu na biyu na kuɗi eh na kuɗi wanda zaka dinga samun kuɗi ta inda kake zato da inda baka zato in kana aikin gwamnati in kana da jari kana kasuwa ko wata sana'a to ka riƙe Allahu Samadu Allahu Samadu 11 11 dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya dubu ɗaya da shi ne la ta khaf in ka bi malamai hisabi in ka ɗau la ta khaf aka bi shi one by one lamun talatin alif ɗaya ta ɗari hudu fa tamanin to in ka hada wannan zai baka dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya shine la ta haf ko me ka ja dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya Allah zai cika maka burinka subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah ya saka da alkhairi malam barhama shi kumar titi to kaga sai mu yi ta yi eh Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi mun gode a dai haƙuri wani rana dai ta mai gayya za mu kafin meka kwamiti wannan abin magana za mu sake roƙon
babban halifanmu na gida kuma shugaban fitilar islam na gombe local gamman malaminmu malam abdullahi shakumar titi da allah ya ba shi dama ya halarce mu cikin wannan zama mai albarka shi ma ya mana tabarruki da ko addu'a duk abin da ya zaɓi zai yi mana a cikin wannan zama muna mara mana shi a karamkullah
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من يم malamin da suke wannan wuri da iyayenmu da suke wannan wuri da sa'anninmu da abokanninmu da sauran ƙannenmu da sauran yan agaji gaba da kowa da kowa assalamu alaikum alal haƙiƙa gaba ɗayanmu sai mu ce alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi wannan godiya guda hudu a duk lokacin da ka waye gari kana bacci ka tashi to ana so yanzu ka yi godiya ka ce alhamdulillah alhamdulillah ta hudu malin shaɗinta kuma shi Allah ne ke cewa wallahi la'in shakartun la'azidan na in kun gode ne zan ƙara muku menene Allah ya maka wanda ce in ka gode zai ƙara maka babu kai babu alamarka sai samar da kai ba tare da ka biya ba ya ce to a haka ɗin duka in ka gode masa zai saka aljanna su kyauta idan ka duba wannan ƙaramar yatsan tana daga abubuwa guda uku a shari'ar musulunci gaba ɗayan ka ce da sai ka biya raƙumi uku da sulusi gaba ɗayan da sai ka biya raƙumi goma raƙumi kuma raƙumi cikakke za ka biya guda goma yanzu raƙumi hamsin a yazo guda biyar a masallacin nan duka in aka ce wa yake da raƙumi hamsin yatsu guda biyar na hannun dama a zo na hannun hagu a zo na ƙafafu ba a zo kan idanu ba ido kaɗai shi ma raƙumi hamsin ne nawa ka biya bawan Allah wani bawan Allah ya shekara sittin sai Allah ya jarrabe shi da ciwo na fitsari rana ɗaya da aka tashi kawai kan shi asibiti aka ce ai emergency operation za a masa a lokacin dubu sittin aka biya aka masa aka masa operation na wannan da ya dawo sai ya kama Allah na gode Allah na gode tsawon shekaru na ina fitsari kyauta amma na rana ɗaya na da aka biya dubu sittin ya Allah idan dukkan sauran shekaru sai ka biya kai me kake da shi su haka mu yi hattara Allah yana son mu duk irin halittar da Allah ya ajiye to yana da manufa a kanta walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kaseerin yawa to Allah yana da manufa a kanmu duk wanda kaga Allah ya yi to akwai manufa a kansa to kai karka wulakanta kanka in ka wulakanta kanka ma to fa Allah shi bai wulakanta ka ba to mu gode masa godiyan nan kuma mahaifinmu yana ba mu cewar in za ka yi ka yi sautara lokacin da ka yi bacci ka tashi to sai ka gode masa sautara saboda ya kashe ka ya rayar da kai idan ka samu ka yi sallan asubahi nan ma ka gode masa sau hudu in ka haɗa salloli guda biyar ka masa godiya har kala hudu sannan ga baccinka ga tashinka lokacin da ka gama yawonka nan ma za ka zo ka kwanta nan ma ka masa godiya guda hudu idan ka ɗau abinci ka ci ka kammala nan ma ka masa godiya hudu irin ruwa ka ɗauka ka sha ka masa godiya guda hudu idan ka haɗa godo za ga ka samu guda tara to matukar kana yin wannan ba ka manta da wanda halicce ka ba shi ya baka wannan dama ɗin saboda in ka kwanta bacci kana iya wucewa za ka yi ka bara ka tsatse ka wuce a haka amma duk ya baka dama kai ka gama za ka yi cin abincin ya hana ka ƙoshi kai ta ci ba ka ƙoshi ba kai ta ci ba ka ƙoshi ba kai ta sharo makoshi ba to amma da ka sha ɗan kaɗan sai Allah sai baka koshi to duk ire-iren wayan nan in dai har baka manta ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to la in shakartum la azidannakum in fa kun gode mini zan ƙara muku to Allah ya samu daga cikin masu godiya sannan kuma godiyar nan godiya ta farko guda hudun nan zati shi ya gode wa zati godiya ta biyu zati ya gode wa halitta godiya ta uku halitta ɗin ta gode wa zati godiya ta hudu kuma halitta ce ta gode wa halitta uwarta inda zati ya gode wa zati shine alhamdu lillahi dukkan gode sun tabbata zuwa ga wane ne zuwa ga Allah to shi kuma zatin da ya gode wa halitta yake cewa innaka la'ala khuluqin azimi ya rasulullah ai shi Allah shi halicce shi amma sai yake masa godiya to in kai wannan godiyar ka dunkule waccan ne sannan ita kuma halitta ta go abin nan alhamdulillah shine godiya abin nan wanda halitta ta godewa halitta abin nan ta godewa zati inda halittar zati ya godewa zati shi kuma laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basiri Allah shi ya abin da ɗin kansa ya kuma gode wa kansa a wannan wuri ɗin. Laisa ka misli shay'un wa huwa samiul basir. Akwai abin da ya kama da Allah? Duk abin da za ka kwakwalwarka za ta maka tunani akan Allah ba ka yi sai ka yi tunani ka ce ga Allah yadda yake ba. Wa kullu ma khadara bi balika fallahu bi khilafi zalika. Godiya ta hudu kuma misali in dan uwanka halitta ya maka abu ka ce Allah ya saka da alkhairi na gode to shi ne wa'inin godiyoyi ne ka dunkule su shi ne ake so duk lokaci lokuta guda tara nan ka rinka yin su kana ta tadabburi to insha Allah ba za ka ne santa da ubangiji ba kana nan kusa kana tasbihi ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب matukar kana irin wayannan gojiyoyi din to harcen ka bare wofanta daga ambaton Allah ba kowane irin lokaci zaka ji ka kana ambaton Allah saboda an halicce wani karini a jikinka Muhammad sallallahu alaihi yake cewa kowa yana da karininsa amma shi fa karininsa ya musulunta wa man yashi arzikin ramanu qayyibu lahu shaytanan wato wannan shaytanin Allah zai sa maka shi cikin jikinka cikin jininka ba za ka rabu da shi ba in ka ci abinci ba kai bismillah ba za ka ci da shaydan wannan abincin sai zama maka guba a jiki in ruwa ka sha baka ambaci Allah ba ruwan sai zama maka guba a jikinka in baccin ka zo ka kwanta baka ambaci Allah ba ma baccin da haka sai zama kana ta mugayen mafarkai duk ayyuka na ibada din an fi so idan za ka yi su ka rinka yin su yadda Allah din ya faɗa kana ambatonsa to idan kai haka kana yaƙin shaidan saboda shi wani sallasalla ke cewa sabai suke tambayinsa ka ce kowa yana da shaidani yanzu kai ma kana da shi yana da shaidani amma shi shaidani sai ya musulunta to muna mu bai musulunta ba muna nan muna tare da shi sai mun musuluntar da shi sai mun musuluntar da shi to ba za mu musuluntar da shi kuma sai mun jajirce da ammaton Allah ko da yaushe Allah ya taimake mu Allah kuma ya sa mu dace lallai mu matasa mu ne fa abun kallo mu matasa da muke gunnan idan kuka duba kamar yadda ake cewa da ya ka samu shekara 60 ko 70 a cikin wannan masallaci duk kusan daga 50 ne ko 60 abin da ya kasa mafi yawan duka masu ƙananan shekarun ne a nan to lallai hujja ce babba a kanmu babu daular da take kafuwa ba tare da matasa ba matasan kuma wanda suka iya kashi da fitsari wanda su iya ba akwai wanda bai iya kashi ba bai iya fitsari ba amma yana ganin kansa shi wayayye ne amma ko kashi bai iya ba ya ake kashi idan za ka shiga bayan gida akwai addu'an da ake a shiga bayan gida idan kai haka ka yaƙi shaɗin ba za ka shiga da shaɗin ɗin ba za ka je ka yi ka gaba ka fito amma in ba ka yi ba ai ba ka iya ba in an ci maka ba kai fi tsaro kai kayi ba ka rika jin mamaki kana kana ganin kai wani ya ce ya ce to wannan addu'o'in ba kai yawa shine ba ka iya kashi ba ba ka iya fitsari ba to waɗanda suka iya kashi da fitsari suka san kable suka san ba'adi su ne wanda ake alfahari da su ka yi ƙoƙari duk inda ka zanna ya zama na iran da baka nan a ga gurbinka ce da wani yana nan na abu kazan nan bai faruwa gashi wani baya nan ba a kaza kada ka zauna kullum kallon alan nasi aina ma yuwajjihu ayati bi khair kai dai ya zamana kullum kai in an zo babu wani abin da yake karuwa da kai ta mu kokari duk inda muka zanna mu zanna da kowa lafiya sannan kuma mu rika amfanar da al'umma din Allah ya taimake mu wannan azumin da muka yi Allah ya karba mana shi sannan zakatu fitrin nan kuma kar kowa yi garaje in kana da riga biyu ma ka sai da ɗaya ka sai wannan zakatul fitr din ba a ɗauke wa mutum ba matukar kana so azumin ka ya tafi to lallai wannan zakatul fitr din yana kanka ko yawa ka haifi yaro sai an fitar masa kai ko ranar da ake fitarwan aka bai sai an fitar masa yawa a yi ƙoƙari a fitar in ka fitar ɗin to yana da manya-manyan gwalagwale na lada wanda Allah zai haɗa maka da azuminka idan kuma ka ba azumi sai ya makale a jikin majajjawa na fanka idan fankar ta gama abin da ta cilla maka shi kawai sai ya waya a gani to don haka a yi iya kokari kar mutum ya ɗora kansa talauci ko duk abin da ake yi ka yi kokari kai ma ka rika sa naka komin kankantansa kar ka ce kai baka da shi kai ba za ka iya ba sidira sidira idan kana koyo na qur'anin nan za a wayi gari wata rana ka haddace qur'anin duka gaba daya amma in ka ɗora kanka ba za ka iya ba hadisin kursi Allah ya ce ana inda zanni abdi wa ana ma'ahu ina nan akan yadda bawa ya zace ni in ka zace shi ba za ka iya ba sai barka dama ba kai ne mai yi ba shine mai yi ka bar masa lamuransa kai ka yi ta iya kokarin ka in ana ba da neman taimako da aka gyara masallacin nan haka kanan dai akwai kuɗi a ciki to kai ma kada ka ce suwani suwani suke ba ruwa ittaqin nara walau bi shiqqi tamr haka annabi ya ce ku ji tsoron wuta ko da ɗan sashe na na dabino wasu sun ba da dubu hamsin wasu sun ba da dubu kaza dubu kaza kai kuma naira ɗari ne naka gudunmuwan ka zo ka miƙa kada ka ce kai baka da shi abin da ka bayar ɗin shine naka to Allah ya taimake mu Allah ya ba mu iko shi malam da ya mana wannan kokari Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya yawaita mana irin su Allah kuma ya ƙara masa basira yadda ya tsaya kan wannan karatu Allah ya tsaya masa wayanda suka tsaya kan wannan karatu Allah ya tsaya mana gaba daya marewar haka akwai inda muke tare da su wani kuma ma tare da su to mu ma ba mu san baɗi ba to Allah ya hada mu gaba daya jannatu firdausi Allah sa abubuwan da muka karanta nan Allah ba mu ikon aiki da shi سبحانك اللهم لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله الله يسعدك على الخير عمر تيتي آه يا ايمان جوابي waɗanda suke masu faɗi Allah saka masa da alkhairi yanzu sai man dauda manzo wanda muna tare da shi a wannan wuri akwai kuma dan uwa malam Uthman Yahaya Abubakar mai da shi kenan shi ma dan uwa masoyi muna tare da su a wannan majalisi mai albarka ga Alhaji Hamma Sayo da sauran bayin Allah dai da Allah ya kawo mana su cikin wannan zama mai albarka mu yi hakuri wa rana ce ta ƙarshe insha Allah ta'ala kuma bana tunanin malam Daudan zai dan dade ma sosai insha Allah ta'ala daga nan kuma ina ga za mika kwamiti ko akwai sakon godiya da za su yi daga nan kuma sai rufe wannan zama mai albarka da addu'a karbukullah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد الفاتح القاتم وعلى آله القدير الدار العظيم آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام آه دفركو muna yi wa shi malam godiya saboda lokacinsa da ya ɗauka na wannan tafsiri na alkur'ani mai girma wanda tafsirin alkur'ani ba ƙaramin aiki ba ne a ce maganar Allah za ka fassara ko kuma a ce za ka fassara maganar manzan Allah ba ƙaramin aiki ba ne saboda wasu ayoyin za ka samu muhukamai wasu mutashabihai to amma haka malam din za a ɗauki malamai za su yi ta ƙoƙari su yi ta ƙoƙari su ta masarar alƙur'ani to don haka Allah saka musu alkhairi kuma malamansa da suka tsaya suka ba shi wannan a wannan ilimi su ma Allah saka musu alkhairi saboda sun assasa abu wanda yake mai girma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya sunnanta wani sunna mai kyau to yana da ladanta da ladan wayanda suka aikata har tashin alkiyama a sannan wanda ya asasa wani mummunan abu to yana da zunubinsa da zunubin wanda ya aikata har tashin alkiyama to da haka shin malam barhama muna muku godiya duk wannan shukar da kuka yi ne domin kuma shuka ta yi kyau kuma Allah saka da alkhairi sannan kuma alhamdulillah shi Shuman Tijjani idan yana maka tafsirin Alkur'ani da ya daina yakan kasan ya iya sannan kuma yana shiga zuciya dama duk abinda ya fito daga zuciya to zuciya yake shiga duk abinda kuma ya fito iya batan baki ne to iya kunnen mutane zai tsaya ba za su fahimci ba za su masu amfana da abin da karanta ba so da haka Allah saka da alkhairi abu na ƙarshe wanda zan ja hankalin mutane a kai shine maganan harkan social media dinnan abubuwa ya yi yawa kaga ana watsa abubuwa wanda babu daɗi wanda kuma wanda zai jawo mutane halaka da irin zamanin annabawa da ne wala da tuntuna ake ta duniyar nan gaba ɗayanta saboda maganganun da ake faɗa a sake maganganu wanda ba kyau ka sake magana akan bayan Allah har a dama kan manzo Allah ma abun yayi yawa so da haka Allah kiyaye mu Allah Allah dauke mana wannan masifa wadda daraja ta manzo Allah sallallahu alaihi ta wuce yadda ake tsammani duk yadda ka dauki darajar manzo Allah to wala ta wuce nan za ga mu'jizozin da yayi da yawa kar ka dauka mu'jizozin da manzo Allah yayin nan wai shine darajar sa a ko kusa ba darajar sa bane wallahi ba darajar sa bane kaga yayi abubuwa wanda ya sauko wata ta sauko ta kece an yi kaza an yi kaza mu'jizozi masu yawa dai to duk wannan ba wasu na nuna maka shine darajar sa ba la ya arifu ni hakikatan gairu rabbi babu wanda ya san hakikani na sai ubangiji na to haka Allah ya bamu soyayyar manzo Allah sallama kuma Allah ya bamu ikon tsayawa akan bi masa biyayya da kuma kiyaye janabinsa sallallahu alaihi wasallama to haka sannan muna godiya ga su kwamitin masallaci wanda suke ta kokari ba dare ba rana wanda a ciki akwai su 'ya'yan shi alaihi sa'adu din akwai su ayan alhaji abdulkadir akwai su ayan alhaji bello kembu da sauransu dai duka ana nan ana haɗe ana ta abubuwa kaman kaman mu gida ɗaya ake gaba ɗaya haka Allah saka musu alkhairi Allah kuma ya tsaya musu cikin al'amuran su a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi saboda yanayin lokaci kuma akwai rufe tafsiran ma da yawa haka daga nan mun tashi ma akwai wanda za mu je mu ma barama da mandaba da ga yau yake rufewa sanan shehu da ziru ma yau yake rufewa da sauran yan uwa duka to haka Allah saka musu da alkhairi a ba za mu tsawaita ba saboda yanayin lokaci din assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa zai magana kwamiti an dauda za mu bi ka wannan abin magana zuwa ga imam na ga mal ibrahim ma Allah ya kawo mana shi Allah ya saka masa da alkhairi za mu ka wannan abin magana zuwa ga shi limamin wannan masallaci da yake jagorantar kan salawati Allah ya saka masa da alkhairi karon kuma Allah
rahmatullahi ta'ala barkatu a madadin kwamitin masallaci muna matuƙan godiya dangane da abin da mukamu na alheri zuwan shek da alaramma da kuma sauran yan gaji kai hatta ma masu zuwa sauraro mu din Allah ubangiji ya sada mu da Allah dan ibada Allah kuma ya karba mana Allah ya karba mana muna godiya sosai sosai Allah kuma ya ɗaukaka yaran wanda kwamiti da gaba ɗaya da suka halarci wannan abun da suka yi ƙoƙari yadda gashi iyayenmu yadda suka gabata kuma Allah gafarta musu ma gashi kuma abun har yanzu alhamdulillah abu ba wanda ba wani canji sai dai ƙari to muna fatan ubangiji ya taimake mu dangane da wannan abu a taya mu kuma da addu'a Allah ba sa ubangiji ya sa abun ya dore fiye da haka Allah ya sa ya dore fiye da haka muna godiya muna godiya sosai Allah saka da alkhairi da wanda aka halarta wanda suka halarta yanzu ga su aka gayyace su ubangiji Allah mai da gidajen su mai da su gidajen su lafiya Allah mu ga da gidajen su lafiya Allah kuma ya sada mu da ladan ibada Allah karba mana Allah karba mana akwai ta umurce mu da mu ba wa shi sheik da alramma da yan agajin mu wanda muke tare da su gaba daya Kaza alarama, na alarama insha Allah.
ga malam baban gida mana Wajen gida mai duwa, shi ma dai ga Allah ba ki ga saka da algari. Na. So, muna da muna tare da su Allah sanya da ne. Allah sanya da ne. Alhamdulillah, mun gode, mun gode, mun gode. Allah ya kai mu shekarun gaba insha Allah. Mun gode Allah kuma ya saka da alheri. Allah ya sada mu da laran ibada. Allah buɗa mana gaba da baki da alhamdulillah. Jazallahu khairan.
Allah ya maimaita mana Allah ya karba mana an riga da an ja lokaci sosai dare ya danyi a to ya aiko nasa taimako din da na wada na Allah Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya yawaita mana irin albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama insha Allah ta'ala ina ga yanzu kam za mu tafi ga addu'a eh jarabai ba za su kare ba amma insha Allah ta'ala shi malamin da bai samu yi jawabin ba za mu roƙe shi a nan a gaban ku gaba ɗaya za mu ware wata rana ta musamman saboda kara zuwa ɗanɗana zuma a baki ba a sha ba ya fi takaici a ce wato gara ma ba a ɗanɗana ɗin ba sai shi malam Muhammad Al-Anwari yanzu lokaci ya riga da ya ƙure to amma muna roƙo a za mu sa rana da za a zo a yi goron sallah a wannan masallaci insha Allah ta'ala wanda za mu zo mu gayyato shi ya zo a sa mana zuman a baki ta je harcen mu kuma ta wuce har cikin cikin mu gaba ɗaya amma yanzu a ce an nuna mana ita kai an fara dandana mai ta mu dandanan ba to ba za mu ji daɗi yadda muke so ba eh wannan shine kaman abin da na yi tunani insha Allah ta'ala za mu rufe wannan zama mai albarka da addu'a Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya maimaita mana za mu roki shi malam Muhammadu Anwar ya bude mana addu'a ta farko karamku wallahi kuma ina
to alhamdulillah da muna kuma addu'a na farko shi malam Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana Allah ya zarta shi da karfi da karfi albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan kuma iyayensa da suke wannan guri domin Hausa suna cewa babban wa uba ko kuma haka hadisin Annabi Muhammadu ya faɗi al-kabirul ugwa abu na aiko mana babba yan uwa mana babban wa uba ne to wayannan malamai nasa dukan su biyu dan ni nakan ce duk kokarin da yanan ba kokarin sa bane kokarin su ne kokarin su ne su kuma abin da suka yi din ba kokarin su bane kokarin mahaifin su ne Allah ya saka Allah rahmama da gurci shi da alkhairi agar Allah ku yi hakuri kuma amma lalle dai su kan gashi nan sun dafa gashi nan kamar yadda malam Dauda ya faɗa sun yi shuka shuka ya tsoro malam Tijjani shi kuma yanzu muna jira mu ga kokarin sa muna jira muga kokarinsa yawa muga cewa ga wakilansa guri kaza guri kaza shi ma ya zanto ya kyanke shi wasu koyaye to Allah sa kan da kairi sannan abu na gaba shine kwamiti na masallaci lallai malam yana jinjina muku ni dai ni dalibin sa ne kuma duk inda za mu haɗu magana ɗaya biyu sai ya kama maganar kwamiti na masallaci Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka mana da alkhairi sannan masu zuwa su zo saurara musamman Alhaji Babangida Maina da yake kokarin wajen yada wannan karatu Allah ya saka masa da alkhairi masu zuwa da kafa Allah ya sa baɗi su jaran toba da kafa za su zo ba wanda yake da ƙarfe kuma ya sha jiki Allah ya sa na baɗi sabo za a zo da shi wanda yake da gida nasa matsatsi Allah ba shi mai faɗi wanda yake na haya ko na gado ko na ruwa Allah ba shi nasa albarkacin Annabi Muhammadu wanda yake jan jega nafe mashin a kori ko tifa amma ba nasa ba Allah ka bashi nasa wanda yake da nasa kuma Allah ka karfafe shi ka kara masa ka buɗa masa masana'a ta haru da ta jari Allah ka mata albarka wanda bashi yayye wa Allah madaukin sarki ka biya masa wannan bashi masu neman aure Allah ka basu abokan auratayya nagartattu da harin yadda za a aure a cikin sauki da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan wanda ya aure ba zaman lafiya Allah ka bashi zaman lafiya wanda abinci yake samuwa da gyara Allah ka bada cikin sauki wanda kuma ba haihuwa Allah ka bada zuriya ɗaya ba mai albarka iyayenmu mata da suke mana girkin asubahi da buɗe baki Allah madaukin sarki da suhur Allah ka saka musu da alkhairi ka ba mu damar yadda zamu musu tukuici kafin sallah ka ba mu yadda zamu kyautata musu albarkacin Annabi Muhammadu wanda ya aure kuma aka samu matsaloli Allah ka gyara wannan matsaloli sannan su ma iyaye mata da suke tura doyi na neman aure maza na gari Allah ka ba su mazaje na gari Allah ka kara mana lafiya da zaman lafiya albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam masu jarrabawa Allah ka ya jarabce su masu jarraba kar Allah sa jarraba cikin jarraba ta su masu neman aikin gwamnati Allah ka bada cikin sauki da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan ko uwa uba Allah ka sa hidimar sallar nan lafiya gama lafiya zabubbuka da muka gabatar Allah yadda aka yi lafiya Allah ubangiji ka samu mori wannan zage da shugabanninmu ka sa mana ka sa maka ka sa mu tsoron ka zukatansu da kuma tausayin mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya mahaifanmu Allah ka ji kansu da malamanmu ka saka musu da alkhairi mu kuma tamu in tabi Allah ka samu cika da imani masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya wanda kuma ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah mun yi saurari addu'a ta farko kafin mu yi addu'a ta biyu kuma malam ya cika ta mana ta uku shi malam dauda Allah saka masa da alkhairi akwai inda yake gabatar da tafsiri a nan unguwan barunde to gobe za a rufe karatun da duk wanda ya samu dama lalle ana gayya a daidai irin wannan lokaci da muke yin karatu karfe tara zuwa goma za a rufe wannan karatu akwai dan uwa malam usman yahaya abubakar mai na kenan wanda ya zama mai hula biyu hular sarauta kuma da hula ta karatu shi ma ya halarce mu cikin wannan zama dan uwa ne masoyi za mu nemi tabarukinsa ya mana addu'a ta biyu akramukumullah
ولينا وصل على سيدنا محمد في الآخرين صل على سيدنا محمد في النبيين صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا مدى واسل الكرم الله ساكا mana shi da alkhairi Allah kara mana irin su ya Allah ubangiji duk abun da ya faɗa Allah ba mu iko amfani da shi ya Allah kara masa daukaka kara masa nisan kwana iyayenmu da suka rasu Allah ka ji kansu Allah ka kafarta musu wanda muke ra Allah ka samu cigara kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwamiti din wannan masallacin Allah ka saka musu alkhairi Allah ka ninka abin da suka fitar Allah ka ninka musu ka mayar musu abin da suka fitar albarkacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya Allah ne ka nuna mana wannan ramadana Allah ka samu na cikin wanda wanda aka yanta ya Allah ka samu na cikin wanda aka yanta ya Allah ubangiji ka karba mana ya Allah ubangiji ka karba mana ka yafe mana kurakuren mu ka yafe mana duk abin da muka yi albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma Muhammadun ma kana Muhammadin ala Muhammadin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladina ma washidda wa kufar wa hama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtuguna fadlan min Allah wa ridwana simihum fi wujuhihim athar sujudi dhalika masalan fi at-taurati wa masalan fil injili kadhalika akhrajat aw fa'adara fastaqlala fastawa ala su'i yujibu zurra'a li kuffar wa adallahu alladhina amanu ومن سالت منه مغفرة وأجرا عظيما اللهم ارحمنا من زمن هذا وإهداء الفتن وتداول أهل علي وسسعة في إيايا اللهم ارحمنا من زمن هذا وإهداء الفتن وتداول أهل علي وسسعة في إيايا اللهم صل على سيدنا محمد قرب الكامل وعلى أخي جبريل مدوق بالنور بداية الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك وعلى أهلك وصحبك يا أكرم عند الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Allah ya saka da alkhairi insha Allah ta'ala sai addu'a ta karshe da za a rufe da ita Allah ya saka wa duk wanda yayi wani motsi a cikin wannan al'amari na tafsiri da alkhairi wanda zamu roki shi malamin malam Ibrahim shi Umar Titi shi zai rufe mana Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya ji kan marigayen mu mu kuma da muka sanar da rai Allah ka samu cika da imani ka rasulullah
za mu yi ma shi alhaji sa'adu hadiya ta fatiha da salatul fatiha goma kullallahu sha ɗaya da bismillah da alhaji hammasayo a cikin azumin nan uku ga azumi allah yi ma mahaifinsa shi ma rasuwa akwai dai bayan allah da ake tare da su kuma duk allah ya dauke su wasu ma cikin ramadana din nan akwai matar shehu modibo tukur akwai matar alifan shehu modibo tukur duk a cikin azumin nan ko sati uku ma ba yi ba eh duk Allah ya dauke su to mu yi musu hadiya Fatiha dai salatul Fatiha goma kul wallahu sha da bismillah Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu da sauran yan uwan musulmi daga Annabi Adam zuwa yau Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya ba Allah ya ba mu wato kyakkyawan karshe na tarar da su rahim
na Malam Anwar da kuma na Maina Malam Usman duka Allah ya karba mana alkhairan da muka faɗa da wanda ban faɗa ba duk Allah ya amsa mana abubuwa na shari da muka nemi tsari da su da wanda bamu nema ba duka Allah ya kare mu fata ma salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله قدره ومقداره العظيم kowa ya ni a zuciyarsa da abin da yake bukata Allah ya bashi duk da aka tara mutum arba'in akwai waliyin Allah bawan Allah in ya daga hannunsa Allah ba mai da hannunsa baya ka ji a zuciyanka duk abin da ka roƙa Allah zai baka ka sa a zuciyanka haka kamar yadda Malam Abdullahi ya gaya mana ana inda zanni abdi bi yanzu ya gama amma in ka ji cewa ba za ta biya ba to ba za ta biya ba ka ji cewa za ta biya maza ka yi niyya yanzu eh wanda ba su da auren Allah ya ba su masu niyan kari Allah ya ba su waɗanda suka yi suna neman haihuwa Allah ya ba su masu junan kuma Allah ya raba lafiya yayan kuma Allah ya ƙara albarka اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا رب بالمصطفى بلغنا قاصدنا فاغفر لنا ما مضى واسع الكرم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها كل الكروب تفرج سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين